kasancewa a wannan fili na amsoshin tambayoyi ga su kamar haka da fatan malam ya tashi lafiya Allah ya karba mana ibada Allah ya sa muna da rabon aljanna malam ga tambaya ta kamar haka da wani lokaci ya kamata a yi raka a tanin fajiri kuma ana ana ɗora masa sura rakatani fajiri da zarar alfijir ya keto in dai alfijir ya keto to lokacin rakatani fajiri kenan sannan ana iya ɗora sura eh mun amsa wannan tambayar ana ɗorawa fatiha da qul ya ayyuhal kafirun fatiha da qul huwallahu ahad rakata biyu ko kuma kowace sura ma kika ɗora ya halatta amma an tambayi na Aisha ta ba da labari cewa sallar da annabi ya fi yinta da wuri ya gama ta ita ce rakata ne fajiri ana da wuri yake gama ta fatiha kadai ya halatta ki karanta fatiha kadai ita ce rakoyi guda biyu da ake yi kafin a yi sallah asuba in maza ne in sun je kafin liman ya zo sai su yi ta ko kuma a gida su yi kafin su tafi masallaci wannan rakata ne fajiri annabi rahama yake cewa khairun min ad-dunya wa ma fiha rakatan al-fajr sun fi duniya da abin da ke cikin duniya ma'ana da ki rasa rakatan al-fajr wanda ki rasa duniya gaba ɗaya da abin da duniya take cikin kin mallake da saboda ka kar ai wasa da wannan rakawoyin guda biyu kafin sallah asuba malam assalamu alaikum da fata an tashi lafiya Allah ya sa haka ne malam ni ne nake fama da rashin lafiyar kansa na nono na nemi magani na gida da kuma gargajiya amma ban dace ba Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar tace shine nake neman barin addu'a da zaka ban ko Allah zai sa in dace Allah ya baki lafiya Allah ya baki lafiya ki yau ta karanta Allahumma rabban nas azhibil bas واشفي أنت الشافي لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس أذهب الباس واشفي أنت الشافي لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما تميمي اللهم رب الناس أذهب الباس واشفي أنت الشافي لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما wannan ita ce addu'ar da annabi ya koyar da mu duk wanda yake da ciwo ko ta larura ya ta karantawa daga ofishin annabi sallallahu alaihi wasallam sama yake da duk wani magani Allah ne mai ɗora cuta Allah ne mai warkarwa wataƙila in Allah ya taimake ki kika faɗa a bakin mala'iku shikenan kin dace abu na biyu ciwon kansa ciwo ne wanda ke bai da daɗi ciwon kansa ciwo ne wanda yake muzmini mai zama a jikin mutum sai dai a yi ta maleji ki yawaita sadaka ki tawassuli da abin da kike bayarwa na sadaka Allah zai iya warkar da ke ta dalilin sadakar da kike bayarwa ki rage bacci ce Allah kai mun arzikin lafiya in za ka ɗauki raina ta dalilin wannan ciwo Allah ka ɗauke ni na shirya na kimtsa na sauke dukkan nauyi kuma ka sa aljanna ce makomata saboda wannan larura da ka ɗora mini Allah ka tsare mu Allah ba ki lafiya Kar ki damu fa kwata kwata duk ɗan adam da ke gani akwai larurar da ke jikinsa kuma wataƙila ta zama ajalansa dan mutum yana ciwon kansa ba yana nufin ya mutu ba ai ga ki yadda da ranki har kina zuwa gurin karatu ba komai idan ta kama aje a yanke maman ne aje a yanke shi ana yankewa yi Tukila ko ba ta da hali ne ba iko amma baiwa Allah karki je ki bari ha kake bari a yanke miki mama karki to ya zaki ya riga ya kama kuma yanzu ta ila da aurenki ko baki da aure ma miye sai a yanki wata baiwa Allah larura ya same ta irin wannan ta je ta sa aka yanke Allah ya tsaye da abin daga yankewa an cire maman gaba daya amma kuma guda ɗaya ne da ita to ta ci samun yan matsaloli hakan ta zo za ta yi aure haka kin san maza namiji sai haƙuri na ce ki haƙuri akwai wanda zai aure ki akan hakan in Allah ya so ya yarda kuma da ki zai ciwon ya kashe ki ai wanda ki cire ciwon ki jira wanda Allah ya so zai aure ki da mama guda ɗaya ba damuwa mata dai suna cikin larura ana iya cire mutum kafarsa ma fa saboda kansa dan kin cire mama ɗaya me a ciki a cire shi ana iya sare hannunki kafada ya zama hannu ɗaya ne ai zaman lafiya ya fa zama ɗan sarki wata kuma kin ga da abun sai a ta ziga ta kar a cire akwai wanda irin wannan ɗin ya same ta zigan mutane yasa suka bar ta ciwon ya ta cinta a jiki an ce karki yadda a cire karki yadda a je a cire shi Allah sa yi lafiya Allah ya karba mana amin ta ce malam wallahi ni fa yanzu ba na so azumin nan ya tafi saboda ba mu sani ba ko za mu kai wata shekara ko ba za mu kai ba ta ce Allah ya ƙara mana nisan kwana malam amin takan wannan jaji take mana yau ashirin da biyu ta ce ba ta so ya ƙare wallahi ni ma haka yauwa ni ma haka ne dai allahu alam ban sani ba malam idan ana bin ka azumi za ka iya yin sitti shawwal kafin ka biya ko kuma sai ka biya tukunna kai sitti shawwal kyanta ka biya azumin da ake binka sai ka zo ka yi sitti shawwal tun da wata guda ne ka biya bashin da ake binka sai ka sitti shawwal idan kuma ka gaba za ka iya biya ba to da ka bar sitti shawwal din ya wuce to ka iya yin sitti shawwal din ka wasu malamai sun ba da fatawa akan haka suka ce saboda ita sitti shawwal lokacin ta gajere ne iya watan shawwal din ne ramuwa kuma tsawon shekara kana da shi koyaushe za ka iya ramawa ki duba abin da za ki iya yi ki yi Allah sa albarka malam assalamu alaikum Allah ƙara lafiya da nisan kwana masu albarka malam ina neman addu'a daga gare ku kai da ɗalibanka da ku taya ni da addu'a Allah ya azurta ni da samun miji na gari yauke kadai ga sunan kaya guda du'a gaba nan ki ce Allah ya azurta ku yawwa Allah ya azurta ku da samun miji nagari ba ke kadai ba in ba ka ba naɗe takardar bazzancen ko kuwa ita kadai za a yi wa yawwa ai suna nan gaba ɗaya a kashe ana jiran Allah ya kawo ta ce a yi mata addu'a samu miji nagari ta ce wanda zai aure ni kuma malam ina so na yi aure amma duk wanda ya zo haka kawai magana sai ta watse ina neman ku ciya ni da addu'a Allah ya tsayar min da mijin aure albarmar wannan wata mai albarka ba ke kaɗai ba duk wanda suke da irin wannan larura Allah ya ba su mijin aure in halinki ne bai da kyau kike watsa mazan Allah ya saki gyara mala Allah saka maka da alkhairi mala ina da tambaya na sha azumi tara na biya uku sauran shida gashi har watan azumi ya dawo ban biya ba malam me hukunci na kin yi laifi kin yi kuskure kuma ki istighfari bayan sallah kirama sai ki je kirama azumin kawai wasu malamai sun ba da fatawa cewa inda sakaci da ganganci to za ki rama kuma za ki ciyarwa a miki horo da ka ba mamaki ki je wani malami ya baki fatawa akan haka ita wannan yarinya da ta aiko takarda Allah ya bata miji na kwarai Allah ya taimaka to akwai wani wanda ya aiko a wajen tafsirin mu na dare yace malam ni fa a shirye nake a kimta nake duk yarinyar da ta shirya ta ga yaya za a yi a yi mun magana da muka masu bayanin wata yarinya da ta musulunta tana cikin wani yanayi ya ce to bismillah shi kam gashi nan an kasa sai a zo a dauka ya ce ya shirya kawai aure yake da bukata to in Allah ya sa a mun samu wata ma'anar ɗin da ta ce ita ma haka a shirye take to sai ta kai sunanta wajen 'yan hizba shi kenan sai mu nemo shi sai mu haɗa auren ramadan da ramadanatu eh ramadan da ramadanatu mu samu ku abinnan a wajen tafsirin nan da daddare alhamdulillah ya zo da ɗan goransa ni kuma ni ne zan ɗaura aure in kina so ma in zama waliyinki ba damuwa yau in bayan da ke in ja masa kunne ina kano zan rinka buga masa waya yaya ayata kana kula da ita ko in wata ta shirya za a yi kin sai a yi daurin auren goman karshe Allah sa albarka in ku kina nan kina yanga rakakai rakakai kina yawo to sai ki je ki tijira Allah sa albarka malam Allah ya kara wa rayuwarka albarka Allah ya ji kan iyaye Allah ya hada fuskokin mu aljanna malam da Allah ina so a taimaka mana da addu'a malam yayana ne ya haɗu da jarrabawa Allah ya jarrabe shi da jinyar iska ya shiga gidan mutane da zai ɗauki komai ba kawai sai ya tsaya har mutanen gidan su zo su same shi malam dan Allah taimaka mana da addu'a wannan ya gama da jarrabawa to wasu abubuwan sai da addu'a Allah ya yi masa Allah ya yi masa, Allah ka warkar da shi, Allah ka kiyaye. Malam an tashi lafiya, ya ishirwa, ka zo lafiya, Allah ya mai da kai gida lafiya amin. Ya kuma tambayar take duk tambayoyi ne a cikin gaisuwar. Malam ni ne in na ɗau karatu kafin na isa gida sai ya ɓace. Malam ina roƙonka ka taimaka min da addu'a, Allah ya bani sa'a. za miki addu'a Allah baki sa amma ki je ki ta maimaita shi duk wacce kwakwalwar ta bata iya rike abu yana zubewa da wuri to ai ta tisawa ana maimaitawa sai kuma yarinya ta malam tun tana karama ba ta da lafiya har zuwa yau shekara ashirin ina ta fama azumi bai fi mata yi kwaya biyu ba ga ciwo da yake damunta malam bayan sallah za ta iya biya ko ku za mu ciyar ne idan ciwon nata na har abada ne ba a da ranar warkewa sai ku rinka ciyarwa tunda ba lafiya ana tsammanin za ta warke ta sha dan magani ta miƙe sai ta rama muna ta neman magani har yau ba a dace ba wala ta mu addu'a ku samu ku yi mata aure watakila ko ta shiga gidan miji ta dan warware eh dan wata yarinya budurwar sai ga ciwon nata rashin aure ne Allah ya yi muku. Malam an tashi lafiya? Allah ya ji kan magabata, Allah ya samu aljanna, Allah ya samu na cikin wannan Allah zai yanta a wannan wata mai albarka amin. Malam ga tambaya ta kamar haka, malam wai da gaske ne jini ko ba na al'ada bane wai yana karya azumi? A a ba haka bane. Sai jinin al'ada ne kadai ke karya azumi. Ta ce wai kamar idan mutum ya yi accident in jini ya fita wai azumi ya kare ba haka bane ko in ciwo ya fashe ya bushe ya zo ya tsage yana jini wai in ka bare shi wai shi ma azumi ya kare duk ba haka bane mutane ku daina ba da fatawa akan abin da ba ku da ilimi ku daina yi ba kyau ba daidai bane kuskure ne laifi ne wata ta kawo sadakan magi a kai gidan kurkuku Allah mata albarka insha Allah sati mai zuwa ran alamis mai zuwa ranar da ba za mu yi karatu a nan ba wanda washe gari za mu rufe za mu tafi gidan kurkuku so duk wacce take da dan abin da za ta kawo na sadaka kun ga wannan magin kun ga wannan dan kurkuku in ka je masa da magi sai yayi maka tafi yayi tsalle ya fi karfin su ai to duk wanda take da dama ta siyo ta kawo Allah ya sa albarka Allah kuma ya bada ikon taimakawa dan hizba ina fatan kuna tattara kayan ko magi ne sabulun wanka ne omo ne garin kwaki ne ha su kuli-kuli karago duka dan kurkuku yana sha'awa ni ina ga ko ta mai kara goma za mu samu ne mu sai buhu guda mu tafi da shi kawai ina ruwan beraye kenan wallahi sai yanzu ka tunatar da ni to tunda rayuwa ta canja ba za mu iya sayan buhun suga ba yanzu bara muna sayan buhun suga biyar shida bakwai goma bana ko ya fi karfin mu a wallahi ba za mu iya siya ba bana bara duk dan fursuna da na billiri da na tula da na can sai mun bashi suga gwangwani bibbiyu uku uku bana ko da na tura aka gaya mun sugan nan wajen dubu ɗari na ce a alakum dinukum me ya yi zafi da haka tunda ina ga sugan nan ba za ta siyo ba malam mai shawara mu je mu sai buhun karago kawai mu tafi da shi ah garin kwaki in ba a sha shi da suga ba in aka sa mai kuli kuli da karago ba zai ciwo ba zai ciwo ko ko kunu in ya ki shayuwa in ya ki shayuwa da suga in ka murza karagon ka ka tauna ka watsa koko ba zai shawo ba in ma ka jika garagon ka zuba a cikin kokon ba zai shawo ba zai shawo ina ruwan kwama ci lafiya ya Allah muna cikin wani yanayi a ƙasar nan Allah ka ba mu yadda za mu Allah ka rufa mana asiri so wata ta kawo sadakar atamfa ta marayu Allah ya mata albarka ta ce ya mata addu'a Allah ya biya mata bukatar ta Allah kuma ya sa albarka wannan atamfa da ta kawo wata kuma ta kawo fallan zani daya gashi nan ita ma Allah ya karba Allah dai ya kara muku imani kuna kokari wallahi wata ta kawo naira ɗari biyu ɗanta ba lafiya ce ai mata addu'a to Allah ya ba shi lafiya Allah ya ba shi lafiya duka wannan kuɗin naku zan tattara su sai in tura shago a siyo magi sai mu kai gidan kurkuku insha Allah ta'ala wata baiwar Allah ita ma gashi ta kawo naira ɗari biyar cewa wai karatu baya zama a kwakwalwarta a mata addu'a Allah ya zaunar mata da karatu ga ɗari biyar ɗinta ya Allah ka sa ta zama mai basira ka sa ta zama mai kwakwalwa Allah ka riƙe karatun nan gamgam albarkacin ɗari biyar da ta bayar ke ma kuɗin ki insha Allah za a sa shi zuwa gidan kurkuku da taimakon marayu ga wata ta ce aljanu sun hana ta sakat a garin nan sun hana ta yadda za ta yi tana ta fama abin ya gagara ta ce ga 'yan naira ɗarinta to wannan naira ɗari dai kan to rabi da rabi wallahi ta ma ki buduwa wallahi ga ta nan dai Allah ya sa dai ba aljanun ne suka yayyaga suka yayyaga ta kafin a kawo ba ni dai ban taba maganin naira ɗari irin wannan ba rabin ta ma fefa ne ina jin na abin nan ga ta da baburka wannan ɗari Allah kai mata albarka wannan ɗari da bayar Allah ta aiko Allah ya mata albarka Allah ka sa aljannun nan su rabu da ita wannan dai kan ba za ta karbi ba sai dai ne dabara mu sa ta a cikin kudi mu batar da ita mu tura mai shagon suga ko mai baki to ga wata ma wani abu sai ku mu tsohon kudi kama garin nan ba magana ga wata ita ma ta kakkarye ta gutsure an jajjone ta ina jin wannan fadarin nan da irin bata girme ni ba gaskiya shekarunta ba lalle in girme mata ba to Allah sa mata albarka ai ta fi wanda ta rike bata bayar ba sai Allahu akbar Allahu akbar kudin ta yana aljihu ba za ta bayar ba Allah ya albarka Allah ya saka da alkhairi Allah ya sa aljanna makoma Allah ji gan iyayenmu Allah ka gafarta mana Allah ka yi mana afuwa Allah ka rangwanta mana muna muku fata alheri Allah kuma ya sa a gama duniya lafiya insha Allah za mu tsaya a nan yanzu aikinmu na gaba za mu raba kayan marayu ne da ‘yan kyaututtuka da na zo da su ɗan miko daga su gani, kullum da ka kukulla, ka ɗebo mun kawai, ka wani malar ɗora kayan nan, za mu raba kayan marayu, kuma ga ɗan dabino na da na taho da shi, kun gani? Yau ‘yan kabbara za su samu abubuwa fa. Kulli, da ba na muku alkawari na ce akwai kyauta ba, kun ɗauka da wasa ne ko? To ga dabino na yau za mu bayar. duk wanda ba su yi hasada ba ga kuma ƙur'anai masha Allah ga sunan izu 60 kun gani ɗan izu biyar biyar insha Allah duk za a bayar da su so sauran mata iyaye mata mun sallame ku Allah ya samu cika da imani alfatiha sai ku tafi sai a bar marayu marayu mata kawai kar ku tashi kar ku tashi kar kowa ya tashi kada kowa ya tashi duk ku zauna malama zauna ku zauna wa malama sai bar aikin addu'a yanzu a zauna a zauna masu fita su fita